assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatun da sala muna cikin babu jumalin min alfara'id wa sunani ko ya ce wa min alfara'idi yana daga cikin abubuwa waɗanda a farilla birrul walidai na kyautata ma mahaifa biyu uwa da uba wa in kana fasikai ne ko da ko sun kasance fasikai ne fasikai ta hanyar aƙida ko ta hanyar aiki ko da suna aiki na fasikanci kamar zina ko shangiya ko duk da abin da fasikanci fasikanci na aiki kenan fasikanci na aƙida kuma yanzu suna da aƙida wadda ta saba ba aƙidar ahlus sunna yana fatar kun fahimta kamar a ce kila ko da khawarij ne ko mu'tazila ko qadariya da masu kama da su su ne fasikai ta gefen aƙida to wajibi ne a kyautata musu falyaqul lahumu in zai yi musu magana shi da ya faɗa musu qaulan layyinan magana mai tabshi kamar yadda Allah ka cewa wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima kakkace musu tir koko kai babu girmamawa a faɗa musu magana ta karimci in kuna magana da su kada muryar ka ta tashi bisa ga tasu kakkai muhu tsawa wannan da yana cikin kyautatawa abinci sutura da duk abin da suke bukata abin da bai shafi kahirce ko da kahirrai ne shi ne cewa in kana mushrikai ne amma ga abin da ya shirka su wannan ba za ka sa hannunka ba kamar yadda Allah ka cewa in ja hadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq shi duk abinda asabon Allah to ba za ka wa mahaifa da'a gayi ne ba don haƙƙin Allah ya hina su girma don haka ba za ka bi su ka saba ma mahalicci amma duk abinda ba sabon Allah ba to wajibinka ne wannan ka kyautata musu ina fatar kun fahimta yace falyakul ma qawlan layyinan ya faɗa musu magana mai tabshi wali yu'ashirhuma yayi zamantakewa da su bil ma'ruf da alkhairi zamantakewa ta mutuntawa matsayin su na uwaye a girmama su a kyautata musu a guji bacin ransu da sauran dudde abin da ya shafi wannan wala tudihuma amma ba za kai wala yudihuma ba zai yi musu da'a fi ma'asiyatin ga sabon Allah ba wannan duk abin da asabon Allah nan kam haƙƙin Allah na sama haƙƙin uwaye kama ƙala Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma kaga Allah ya ce fala tudihuma kada ayi musu da'a wa alal mu'mini kuma ya tabbata akan mutum mu'mini an yastaghfir shi ne mai gafara li abawayhil mu'minain ga iyayensa biyu mu'minai in uwayen sun mutu to haƙƙi ne gare ka tashi ga neman musu gafara in suna nan raye ka ci gaba da yi musu addu'a in ba su bisa ga shari'a Allah ya karkato su dawo ma shari'a in ma suna bisa ga shari'a to Allah ka tabbatar da su su mutu akan haka nan su yi kyakkyawan cikawa ma'ana dai haƙƙi ne ga ɗa mumini yawa uwayensa addu'a muna tare wa alaihi kuma ya zan haƙƙi a kansa shi mumini muwalatul mumini na jibintakar 'yan uwa ne muminai abota da soyayya da taimako da zamantakewa duka wannan ya tsaishe su ga 'yan uwa ne muminai kada a ce baka da abokai illa kafin rai eh baka da abokai waɗanda hake nuna ma soyayya waɗanda hake taimaka ma illa kai a'a soyayya ka ta tsaya walmuminuna walmuminatu ba'duhum awliya'u ba'din mu'minai maza da mu'minai mata majibin sashin su majibinta sashe na illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun ko ka gani don haka da soyayyarka da jibintakarka da mu'amalarka duka ta tsaka tsaya kai abinka da ƴan uwanka mu'minai wannan su dai kahirai sai dai lalura kamar harkar kasuwanci harkar aiki ya gama zama ofis guda da shi kaga wannan ba bai koraka ba hakoratai sai a yi mu'amala ta aikin ko mu'amala ta kasuwanci tunda ba a hana kasuwanci da kafin rayuwa amma dai abinda aka ce masoyayya to wannan ka tsaye da soyayya kaga musulmi yan uwanka wan nasihatu lahum da kuma yi musu nasiha su musulmi yan uwanka kamar yadda hadisi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa addinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa la'immatil muslimina wa ammatihim addini nasiha ne mun ka ce nasiha ne gawa yace nasiha ne ga Allah nasiha ne ga littafan Allah nasiha ne ga manzon Allah nasiha ne ga shugabannin musulmi daga mamag jama'an musulmi yaya addini yake nasiha ga Allah shine ka yi imani da shi kada ka hada kowa da shi ka yi mai da'a ga abin da ya ba su ka nisanci abubuwan da ya hana ka girmama shi ka bauta mai nasiha ga Allah kenan sannan nasiha ga littafan Allah duk littafan da Allah ya saukar har zuwa ga Qur'ani wajibinka ne ka yi imani da su amma yanzu ba a aiki da kowane sai alkur'ani shi alkur'anin bayan ka yi imani da shi ka koyi karatu nai ka san ma'anatai sannan dokokin da a ciki ka yi aiki da su shi a nasiha ga littafin Allah sai nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi imani da shi matsayin manzon Allah ka girmama shi duk abin da ya ba da labari game da shi ka yadda da wanda ka gani da wanda ba gani ba ya ce akwai wuta ka yadda akwai ta ya ce akwai aljanna ka yadda ya ce akwai siraɗi za a iya sadu ya ba da labari game da su ba mu gane su ba amma mun yadda saboda me saboda sun hito ga bakin da baya karya mun imani baya karya na dalla sannan ka yi mai ɗa'a ga duk abin da ya umarta ka nisanci abin da ya hana sannan kakka bauta ma Allah da komi sai abin da ya hito ta hannun ta hannu ne shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taimaka ma sunna tai ka zama biyi sunna tai kuma ka taimaka mata ka nisanci bid'a ka yi fada da ita ka yi fada da masu bid'a wannan yana daga cikin nasiha ga manzon Allah sai nasiha ga shugabanni su ko duk wanda an kace shugaba ne na musulmi to wajibin ka ne ka yi mai da'a ga umarnin da yabba inda bai saba ma Allah ba wajibin ka ne dokokin da sun kasa na maslahar al'umma ko da babu cikin ƙur'ani da sunna inda ya ba sun saba mu ƙur'ani da sunna ba dokokin da shugabanni sun kasa saboda masala dole ka yi ma dokokin nan da'a kamar dokokin traffic misali kaga ai ba su cikin ba su cikin ƙur'ani ko hadisi ko amma an saboda maslahar mutane don in ba a sa su ba kaga abin rinkucewa zai yi to sai an kasa dokoki na traffic dokoki na tsaftar muhalli da sauran masu kama da su to don haƙƙi ne a yi musu da'a sannan ka taimaka ma shugaba in ya fito da wani abu wanda an mazla al'umma haƙƙinka ne ka sa hannunka don a ci nasara an yi dokoki na hana riya ga aure da zanen suna haƙƙinka ne ka ba da goyon baya ga dokan nan don a ci nasara tun da ɓanna ce aka tauye da sauransu to shi an nasiya ga shugabannin musulmi kakka yi musu tawaye kada ka zage su kada ka ci mutuncinsu amma kuma a yi musu nasiha in kana iya zuwa ka iskan mai ka zo ka iskan mai ka yi mai nasiha in baka iyawa don hanyar da taka kaiwa ka yi musu nasiha wannan yana cikin nasiha ga shugabanni nasiha ga al'umman musulmi kuma a yi zamantakewa da su zama mai kyau a girmama su a mutunta su a taimake su inda suke da bukatar gyara ga addini ko ga al'amuran duniya ka gyara musu hanya mai kyau in kana da abin taimaka ka taimaka musu wannan shi an nasiha ga ɗaiɗaikun musulmi to shi ne ya ce wani nasihatu lahum da ya musu nasiha su al'ummar musulmi wala ya bluga ahadun babu wanda ke kaiwa haƙiƙatul imani haƙiƙanin imani tsoron ruwa na ƙarshe na imani kenan ko ba mai kaiwa gare hatta ya hibbali akhihil mumin sai ya so ma dan uwansa mumini ma ya hibbali nafsi abin da yake so ma kansa kazalika ruwaya an rasulullahi kamar hakan ga an karwaito daga manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku bai zamuwa mai cikakken imani ba ko da imani an kai gaba daya ba a'a bai zamuwa mai cikakken imani sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa to wannan hadisi mutane da sun fahimta ba daidai ba yanzu misali ba ka zama mai ima sai ka so maɗan uwanka abin da haka so makanka to sai ya zan mota ka kana sun ta ko wai sai ka ɗauka ka ba shi sannan haka zama mai imani haka na hadisin ka nunawa abu haka ne ka nunawa ba yanzu motar nan da kaka so to ka yi mai fata shi ma Allah shi hore mai ya sai irinta ba ka bakin ciki in ya sai irinta to shi an ma'anar layi mina a hadukun hatta ya hibbali a kai ma ya hibbali amma ba ka ɗauki abin da agare ka ba shi ba kai ka kai hakomo kwambar ina fatar kun fahimta to to ɗayanku bai zamowa mai haƙiƙanin i bai kaiwa ga haƙiƙanin imani sai ya soma ɗan uwansa mumini duk abin da yake soma kansa kamar hakan ga an karoto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa alaihi kuma ya zan wajibi a kansa shi mumini an ya sila rahimahu ya sada zumuntarsa zumunta ta gefen uwa ƴan uwanka na gefen uwa da na gefen uba a sada zumunta yana cikin sada zumunta ka rinka kai musu ziyara an yi kwanaki ba haɗu baka tashi ka iskan musu in gidajensu in wurin sana'arsu in ina duk da inda ka sana iskan musu ta waɗin ni in ziyarce ka to yanzu mafi yawan ziyara ba don Allah aka yi ba iyaka in tanka kere ma ka taho nan ka kama kallon nawa za a baka to ba haka na aka ziyara don Allah aka yin ta ina fatar kun fahimta in ya taho ka san kayi zarafi ba laihi ne ka ɗauko wani abu ka bashi ba in kuma shi wanda ya kawo ziyara shi ya fi zarafi bisa ga shi ba laifi ne kuma ya dauki wani abu ya ba shi ba duka dai to abin ga sada zumunta yana daga cikin abin da an wajibi ga musulmi ko wa min haƙƙil mu'min sada zumunta ziyarar su taimaka musu kyautata musu bincika halin da suke ciki ba bincika na leƙen asiri ba a bincika dai don a san yanzu kamar misali nan mutum ya al'adanci sallah kwana biyu ba a gane ba kaga ya kamata a bincika wani kwana biyu bai to masa sai makwabci ne ce ai baya da lafiya ko ku ai yayi tafiya ce a to to shikenan Allah ya kyauta wa min haqqil mu'mini alal mu'mini kuma yana daga haƙƙin mu'mini akan mu'mini dan uwansa an yi sallama alai shi mai sallama idza yahu in ya hadu da shi kamar yadda hadisi ya tabbatar hadisin abu huraira ya ce haƙul musulmi alal musulmi hamsatun ga wata riwaya ya ce sittatu ashiya abubuwa shidda ne idza laqitahu fasallim alaihi in ka haɗu da shi kai mai sallama assalamu alaikum shi ko sai ya amsa maka wa alaikum assalam to yana daga in ka haɗu da shi ba kai mai sallama ba ka ci haƙƙinsa gobe zai nemi haƙƙin nan gaban Allah gare ka wurin Allah gare ka ka ci haƙƙi ne yana daga haƙƙin momini akan momini an yi sallama alaishi mai sallama in sun ka haɗu ko da ko ta waya ce ka buga waya me ya kamata kai da ka buga kaga kama kai ka zo kai adda haƙƙin cewa assalamu alaikum to yanzu nasara sun ɗauke maimakon asali sai ka ce halo me an ma'ana halo da hausa kalmar halo da aka cewa me an ma'anarta eh ni ban san ma'anarta me an ma'anarta da Hausa in ka ce hallo kaga ba ta da ma'ana to amma assalamu alaikum ha amincin Allah ya tabbata gare ku ka kai mai addu'a shi ma ya amsa wa alaikumus salamu wa rahmatullahi barakatu kowannen ku ya samu lada amma in ka ce hallo lada nawa gare ka don haka ba hallo aka ce ba an buga waya assalamu alaikum aka ce ita an gaiso musulmi in sun kaɗu da juna waya udahu kuma yana daga haƙƙin musulmi akan haƙƙin mumini akan mumini dan uwa ne waya udahu yazo dubi na idamari da in yayi rashin lafiya ka samu labarin bai da lahiya yana gida ko yana asibiti to haƙƙi ne gare ka tai dubi ne in ka samu labari har yayi jiyan na ya warke baka zo baka ci haƙƙi ne zai bi da haƙƙin nan wurin Allah gare ka gobe kiyama wayu shammitahu kuma ya shammace shi shammata nan da hausa yanka ce shammata waɗin abin da baya da kyau ko to nan shammata ana nuhin ya gaisai ya gaishe shi idan a ɗasa in yi aciccewa ya ce alhamdulillah sai ka ce mai yarhamukallahu me ma'ana yarhamukallah Allah shi maka rahama kaga addu'a ce shi kuma sai ya amsa gafarallahu lana wa lakum Allah shi gafara gare mu da gare ku ka ka roƙan mai rahama shi ko ya roƙan ma gafara kaga an samu lada ko kuma yahdikumullahu wa yuslihu balakum Allah ya shirin da ku kuma ya kyautata halin ku amma in mutum ya ce cewa ba a gaisa sai ya ce alhamdulillah in bai ce alhamdulillah ko yi ba a ce mai don haka ashe tunda ana son ka faɗi su jiya don su yi ma addu'a ashe kuma ba alhamdulillah cikin sirri za ka faɗi yadda waɗanda annan kusa gare ka kaji alhamdulillah to in sun kaji kaci alhamdulillah sai su ce ma yarhamukallahu kai ko sai ka ce gafarallahu lana wa lakum to wai shammita hukuma haƙe ne ga mumini ga haƙin mumini ne ga mumini dan uwansa ya gaida shi idza dasa in yayi acewa waya shahada janazatahu kuma haƙƙi ne ya halarci janaza ta idan mata in yan mutu da kaji an cewa ne ya mutu ba sai an aiko ma ba in dai labari ya kawo ma ka yi ƙoƙari ka tafi a yi mai sallah tare da kai a turbuɗe shi makabarta tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya halarci wa gawa sallah ta musulmi za a ba shi lada kamar lada wadda ta yi girman dutsen uhudu haka wanda ya halarci mata sallah shi ma za a ba shi lada wanda ya halarci turbudatta shi ma za a ba shi lada kamar girman dutsen uhudu don haka yan an yi magawan nan sallah tare da kai an ka turbuɗe ta makabarta tare za ka dawo gida da lada gungume biyu kowane gungume kamar dutsen uhudu to don mi haka bari wa galada ta kuce ma eh to yana daga cikin haƙƙin musulmi in ya mutu a halarci jana'iza ta yi waya hafazahu kuma haƙƙin musulmi ne akan musulmi ya tsare shi idza gaba in shi musulmin ya faku baya nan yanzu sai a ɗauko magana ta yi to haƙƙi ne ka kare shi ai kaza ya kai kaza ya kai ta mu walla ba mu san komi game da wani ba in ba alheri ba ina fatar kun fahimta ba ha ƙara ba wanga ya haɗi wanga ya haɗi wanga ya haɗi ba karewa aka yi ba sai dai a ƙara gishiri da ƙarya da komi da jafa'i da ƙazafi duk a yi to haƙƙe ne ga musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin hadisi sai ya ce duk wanda an ka ɗauko cin mutuncin ɗan uwa ne ga wani majalisi yayi kariya ga mutuncin ɗan uwa ne shi ko Allah zai kare mai wata jahannama gobe kiyama wani munafiki ya dauko ai wani kaka da Allah bai wannan magana mu wallahi bamu san komai game da shi ba in ba alheri ba abba shikenan to kai ko Allah zai kare ka daga wuta gobe to shine yace wai hafazahu kuma haƙƙin mumini ne ya kare mumini idza gaba in mumini ya faku bayanan yanzu bayanan mahiyawa waɗanda aka giwa ba waɗanda ba su nan ba to bayanan haƙƙi ne ya kare shi fi sirri boye wal alaniya da bayyane wala ya hajura akahu wala ya hajura akahu kada ya kaurace ma dan uwa ne musulmi fawqa thalath layalin saman kwana uku in ya bata ma rai an baka damar ka yi gaba da shi ka dauke mai kai amma kwana uku bayan kwana uku sun wuce to wannan shikenan gaba ta wuce kada a ci gaba da gaba har abada a kwana uku bai halatta ya kaurace mai saman kwana uku wasalamu sallama yukhrijuhu tana fitar da shi min alhijrani daga kauracewa in ana gaba ka haɗu da shi kacce assalamu alaikum to shi yan gaba ta ƙare ba dole sai an ce an kwana lafiya yaya iyali da zarar an yi sallama assalamu alaikum ya ce alaikum assalamu ya nuna gaba ta ƙare ina fatar kun fahimta don ita an wajibi to walayan bagi walayan bagi lahu baya kamata gare shi musulmi an ya turka kalama ya bayyana magana ba da salami bayan sallama to ko da an yi faɗa an kaɗan yi tsanki ya haɗu da kai yaya ma sallama to sallaman nan shi kenan ya nuna gaba ta ƙare yan sai a ci gaba da magana wal hijranul ja'izu ƙauracewa wadda a halattacciya gaba wadda a halattacciya mutumin da ya halatta ai gaba da shi hijranu dhil bid'a ƙaurace ma dan bid'a in an ka ce dan bid'a ba mai bid'a guda ko biyu ko uku bid'a ta aiki ba kamar yana zuwa taron zanen suna ko yana zuwa musabaka ko suna bukin saukar karatun makarantar su ta islamiyya duk ba bid'o'i bane to ba wannan ba da wannan kaka zama dan bid'a ba ya an ka cewa dan bid'a ne bid'a ta aqida kenan aqida wadda ta saba ma aqidat ahlus sunna wal jamaa to na ake zama dan bid'a abinda mutane da yawa ba su fahimta ba kenan su sun dauka da kayi bid'a guda shikenan ka zan dan bid'a to in haka ne wane ne zai hita daga bid'a ai babu wani mahalluki da baya bid'a ko kwara guda babu shi ina fata kun fahimta tun da kaga jiya zane daura aure mun ka nan masallacin Bado Quarters masallacin gana Badon Alu inda mallan Abu Hurairah ka bada sallah mun ka zo daura aure an ka daura aure ayi addu'a sun ka ci a ba su addu'a su daura aure ɗaya suka yi kaga kenan su gare su addu'a bayan daura aure bid'a ce amma ahli sunna nawa kad addu'a an gama daura aure wasu addu'a guda suka yi wasu uku suka yi to yanzu kaga su suna ganin sun tsere ma bid'a to akwai ahli sunna nan Najeriya waɗanda su ku wannan taron daura aure bid'a ne kun bid'a ta himuni ma akai shi masallaci abinda an kace bid'a ne aka dauka kai dakin Allah ta ma himuni to kaga ka abe yake don haka ba bid'a ta aiki ka sa mutum yanzu dan bid'a bid'a ta aqida kana da aqida sabana aqida ahlus sunna wal jamaa aƙida ta murja'a ko ta ƙadariya ko ta khawarij ko mu'tazila ko ash'ariya da masu kama da su waɗannan su 'yan bid'a to yin aƙida irin aƙidar su shine zaman kaɗan bid'a amma ba don ka zo taron zanen suna shigen kaɗan ɗan bid'a ba ka dai aikata bid'a ina fatar kun fahimta to Allah ya shirya da mu yace wal hijranul jaizu kauracewa halattacciya hijranu dhil bid'ati kaurace ma mai bid'a aw mutajahiran koko mai bayyanawa bil kaba'ir ga kaba'irori wanda ya halatta ayi gaba da shi gaba ta har abada ba ta kwana uku ɗaya ba a wuce kwana uku ana gaba da shi ya halatta ayi gaba da su har abada dan bid'a sannan da mai bayyana kaba'ira kaba'ira babban laifi wanda duk abubuwan da ke kankare zunubi ba su kankare sai ka tuba kamar zina kamar liwaɗi kamar shangiya kamar caca kamar ƙarya giba wayan duka ba irori ne to wanda ke bayyana su bai ɓoyo shi bai ɓoyo ma gaban kowa yana ewa mace magana bai ɓoyo to wannan ya halatta an yi mai nasiha kuma ya ƙibari ya halatta a yi gaba da shi to waɗannan mutane biyu su ya halatta a yi gaba da su ina fatar kun fahimta amma wani abu na duniya kan bida gare bai yaba koko siyasa kai PDP haka yana APC wannan ba dalili ne na gaba ba da PDP da APC duk shigantaka ce babu fatin Allah babu na manzo ba fatin musulunci cikin su ko wadanga munafikai da an kace sun yi musulmin musulmin ba wani musulmin musulmin duk ɗan to duk mutanen banza ne yanzu musulmi don daidai ku jawa musulunci samaki mutumin da aya farko ta bismillah bai iya yi shekara tamanin cikin musulunci amma bai iya aya farko ta ta fatiha ba alhamdulillah rabbil alamin bai iya faɗi yau shi zai wakiltar musulunci to mi zai wa musulunci amma shi na an kai ta kohon baki musulun musulun musulun musulun musulun musulun wa iyaka dai siyasa kawai to ga musuluncin na an haraba ku tukwaici da sakamakon musulunci nan ko zannawa bisa kujerar shugaban kasa ana rantsa sai ce cire tallahin mai taw wancan tsoho da mun kai ta addu'a Allah ya raba mu da shi lahiya ga zamani shi ya kai mai lita 190 da da hudu ko 194 officially su ko yan kasuwa su sai su 200 zuwa 220 kowa ya danganta ga wanda ya samo shi eh mun kai ta tsuwa muna dibin in ya sauka abu ya sauki to yanzu lita officially ta koma 545 nan sakwato 545 nan to za ka iskan ma 'yan kasuwa sun ka ƙara nasu za ta kai 600 lita guda to ku mutu kuma tun yana kamfen ya haɗi ya ce ku yi zanga-zanga tsawon lokaci in kwana nawa za ku yi kuna zanga-zanga babu ja da baya gajiya tun yana kamfen ya faɗa kana ya ce kuma ko kun yi zanga-zanga kuma sai mun ci zaɓe duk suna nan cikin kamfen ɗinai kaga sai ya cika ko zanna ya bisa kujerar shugaban ƙasa wurin da an karanta sai cikin jawabin da an ga ya ce ya cire tallafin mai shi kenan yanzu za ta koma 500 zuwa 600 in shekara ta kewaye kuma ta koma ƙarawa haka dai yanzu da 'yan Allah ya so shi wanga tsoho mai tangal-tangal ka hanyar shi sai lita mai ta kai naira dubu to yanzu lita tana 220 ta koma 560 ko kuma 600 yanzu shinkafa sau nawa za ta ninkawa sau uku za ta ninkawa don haka yanzu toliya ta hausa in Allah ya so sai ta kai 200 kaga ashe kenan duk dan albashin da ka ansa 50 60 70 cin shinkafa sai dai ya ga muna ci amma shinkafa za ta gagare shi ci ina mun ka aje eh wallahi yasulu ila uquba ina yake wal hijranul jaiz qauracewa wanda a halattacciya hijranu dhil bid'ati qaurace ma mai bid'a aw mutajahirin bil kaba'ir ko ko mai bayyana manyan laifuffuka la yasilu wanda bai iya saduwa ila hukumati zuwa ga mai azaba yana zina baka iya tsaye da mai da haddi kai mai nasiya wanda haka iya yaki bari to shikenan wannan babu lahi ai gaba da shi muna tare wala ya kadir kuma baya da iko alamo izati akan yi mai wa'azi kila ko wa'azi baka iya yi saboda babbana kangararre na ko kaza ko kaza to wannan shi kenan aula ya kabalu ha koko ko da an yi wa'azin baya karba to wannan duka ya an cika waɗannan sharuɗa ya halatta a yi gaba da su wala gibata babu giba haramtacciya fi hadaini ga waɗannan mutane biyu mai bid'a da mai bayyana kaba'ira to don an faɗi wani haka za yake yi to wannan ya halatta don mutane husani su gudane shi kai ya ruɗe su shi ne ce wala gibata babu giba haramtacciya fi hadaini ga waɗannan fi zikir halihima ga ambaton halinsu don an faɗi halinsu don a tsoratar da mutane a yi musu hannunka mai sanda ka su rudu da su kila musamman mai bida annan malami ne kaga yana da almajirai yana da magoya baya ko shugaba ne yana da magoya baya to babu laihi a faɗi to bid'a dan bid'a ne wannan da kowa gani ne kaza da kaza da kaza a aqida tai kuma ta saba ma aqida ahlus sunna ko ko kaza yake an yi mai nazi an yi mai nazi ya ki bari to wannan faɗin da za ka yi don tsoratar da mutane daga gare shi to wannan kaga ba giba ce haramtacciya ba halattacciya ce wala fi ma yushawaru fihi hakan ga ba giba babu giba haramtacciya fi ma yushawaru fi cikin abin da anka nemi shawara ta ciki nai linikahin domin aure wani ke son yayi aure makwabtanku wata yarinya ɗiyan makwabcinka yake son ya aura ba an ce sai an zo an yi bincike ba halin ita yarinya da halin uwayenta don a san akwai kirki ko to kai da an makwabci kai da a kusa gare su sai ya iskan ma wane eh do Allah ya rinya wanci ɗiyan makwabcin ka wane nika tambaya ina son ta ko yaron gidana ko kanena ko dan uwana na son ta da aure shine muka bincika tsakani da Allah mi ka sani to faɗa abin da ka sani game da ita da uwayenta wannan ya halatta muna tare kuma kakkai ƙarya kai ya zan kila ya uwarka ce ko ko ubanta abokinka ne abin ga tare kuke kullun kokarin ta samu miji ka boye ka san akwai masu yin haka nan ko sai su boye to ya an boye kaga kai girman ka zai faduwa don in ya tai tabbayyana true picture dinta kai zai kuka da kai kai da yabba amana kace ta kwarai ce ko gidansu na kwarai ne to nan dai in dai saboda aure ne an ka zo bincike an ka tambaye ka to duk abin da zaka wadi in dai ba kai ƙarya ba in dai ka wadi gaskiya wannan ba haram bane ba kai giba ba aw mukhaladatin ko ko hulda za a yi kasuwanci za mu yi ko noma za mu yi yanzu ga damana mun dauki sufarin gona noma za mu yi ko wata sana'a za mu hada mu yi joint venture to bai halatta kai hulda ta dukiya da wani ba sai da mutumin kirki to zuwa binciken hali ne kahin ka bada ya ce ka kawo miliyan goma shi ya kawo miliyan goma miliyan ashirin a ta yaya sana'a kahin ka bada kuɗinka sai ka tambayi hali ne ka jiya to tambaya waɗanda ka tambaya waɗanda a kusa gare wayan na san shi abinda za su faɗi in dai ba sun yi mai ƙarya ba giba ce halattacciya ba haram ba ne muna tare au mukhalaɗatin ko ko hulɗa za a yi wa nawi da abin da ya kama da shi to wannan duk an tambaye ka wannan faɗin halin mutum ba laifi ba ne amma kai ko ka waɗi tsakani da Allah abin da ka sani kakka ya ƙarya wala fi tajrihi shahidan hakan ga mikanta mai shaida wa nahwihi da wanda aka kama da mai shaida kaman mai ruwaya hadisi mikanta shi tajrihi a ce mai da'ifi ne ko kaza ne ba mallama hadisi suna haka nan ba wannan duka giba ce wadda a halattatta mutum ne an hakira akwai matsala tsakanin wani da wani kaiwa a shaida kai cewa na an hakira shi kotu ya zo ya ba da shaida ba laihi ne wanda ya sanar ya ce alƙali ina da suka game da shaida ta bayan da shaida ta mai addalin mashayi giya na a sha wa a shaida ka da wani da wani tare suka sha sha a kere su a tambaya a sufiya in ta tabbata mai shayi giya kaga kotu ba za ta karɓi shaidarsa ba sai a korai ko makareci ne duk wanda ashe su ya san makareci ne shi kenan kaga discrediting witness kenan to shi ma ga tajarihi na shaida wa nahwihi da wanda ya kama da shaida kamar marwayacin hadisi a kawo hadisi a ce a ba mai da hadisin don mi saboda cikin isnadi ne akwai wani makaryaci ne ko fasiki ne ko dan bid'a ne ko yana da raunin hadda ko ko ya rikice yana rike da mukami dan majalisa ne an kai zabe 2020 siri ya faɗi to faɗuwan nan ta taba shi hadda tai ta zube ka san akwai abubuwan da ke sa hadda mutum ta zube mutum ya rikice ƙarshen rayuwa tai ko ya kama ikhtiladi mukhtalidun shi malama da yake kira mukhtalidun kamar ayi gobara misali gidanka ya gudu littafanka su su kone kuma an yi karo yanzu baka da kuɗin sayan wasu don haka ka gani yana da bambanci mallamin da addalita da matsala ta taso ya taya dauka da wanda baya da su to sababi ya konewar littafin sai abin ya taba ka baka iya sayan su baka iya sayan wasu da sauransu sai hadda ka ta zube akwai dai abubuwa zayyawa da ke sa hadda malami ta zube to daga baya hadda ta ta zube don haka ba hadisan da an ka ruwaito gare shi farkon rayuwa ta ana karba amma waɗanda an ka ruwaito gare shi lokaci kaza to waɗannan ba a karba lokacin nan ya canza ko ya zan ɗan bida'a ko hadda ta ta zube ko da sauransu ina fatar kun fahimta to duk irin waɗannan mikan tasu faɗin wani abu na miki game da su wannan ba giba ce haramtacce abu duk ya halatta wa min makarimil akhlaq yana daga cikin zababbun ɗabi'u manya-manyan ɗabi'u amma da Hausa ba manyan ɗabi'u ake cewa zababbun ɗabi'u kyawawan ɗabi'u ko anta afuwa kai rangwame kai afuwa amma zalama ka ga wanda ya zalunce ka ya zalunce ka amma ka yahi mai saboda Allah qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah ka ce mu waɗanda na yi imani su yafe mu waɗannan da ba su ƙaunar haɗuwarsu da Allah kafin rai kafin rai ma Allah ya nemi mu yahe musu to yana ga musulmi ɗan uwanka ƙarshen araf tabaraka wata Allah yana cewa khudhul afwa wa murbil urfi wa a'rid anil jahilina da an ka saukar da aya sai jibril ya zo yawa annabi bayani yace in innama innama yamruka rabbuka an ta'afuwa amman zalamaka wata silaman qata'aka wa tu'ti'an inna ma yamruka rabbuka anta sila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'afuwa amman zalamaka Allah yana umarninka ne cikin wannan ayat da yace khudhil afwa wa murbil urfi wa arin anil jahilina ka riƙi rangwame sannan ka yi umarni da aikin alkhairi sannan ka kau da kai ga jahilai ya ce ubangijinka yana umarninka ne ka yahe ma wanda ya zalunce ka ka ba wanda ya hana ma ka taɓa biɗa wata bukata gare ya ƙyato shi in yana da bukata gare ka ba shi kada ka ce na rama in kankara ba shi ka karanta sai ai ba su a kai sannan kuma ka sada zumunta ga wanda ya yanke ma ya ɗauke ma ka inda dukkan gani ka ce assalamu alaikum ka ta gida ne ka kai mai ziyara to shi ne ya ce wa min makarimul akhlaq yana cikin zaba kyawawan ɗabi'u an ta'afuwa kai rangwame amman zalamaka daga wanda ya zalunce ka hmm? kamar yadda Allah ke cewa cikin Qur'ani la, la tastawi alhasanatu wala sayyi'a yace idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamimun ce wa mayu laƙaha illa ladina sabaru wa mayu laƙaha illa zu haddin azimin ta gani rangwame ga wanda ya zalunce ka halin manya ne sai manya ka iya yin haka nan ya ce wa tu'tiya kuma ka ba man haramaka wanda ya hana ma ka taɓa neman wata bukata gare ya ƙi baka to kai in yana da bukata kakka ma tsaya su ya roƙe ka ba yi mai wata sila sannan ka sada zumuntar man kata aka wanda ya yanke ma wanda ka ga ya dauke maka ya kana gaba da kai ko ya bar ziyararka to kai ka ce ka iska mai ka ziyarce shi to waɗannan uku duk suna daga cikin makarimul akhlaq wajma wa adabil khairi gamammun ladubba na alkhairi wa azimmatihi da kuma ragamarsu ragama daga zimam ragama wanda aka samu raƙumi a ja gamamma ladubba na alkhairi da kuma raga masu ta tafarra'u tana rassantuwa ne an arba'ata a haditha ga hadisai hudu duk ladubba na alkhairi da abin da ke ja zuwa ga alkhairi shi an raga mat wato duk sun tattara ne ga hadisai hudu na annabi sallallahu alaihi wasallam na farko qaulun nabiyyi alaihi salam fadar annabi mai tsira da aminci da yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aulias mut duk wanda ya zan yana imani da Allah da ranar ƙarshe to in zai magana in ya san abin da zai faɗi alkhairi ne to fale kul khairin ya faɗi alheri aulias mut koko in ya san abin da zai faɗi ba alheri na to yayi shiru ya ya faɗe shi to duk alheri ya tattara cikin wannan hadisin in ka san abin da zaka faɗi alheri ne faɗi ka samu lada in ka san ba alheri ne ka bakinka kakka ja makanka tara ga wata kun ji daya wa qauluhu alaihi salam sai hadisi na biyu da fadar annabi tsira da aminci su tabbata gare da yace min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni daga kyawun musuluncin mutun a ce musuluncin wani yayi kyau cikin abin da ke kyautata musuluncin mutun tarku bari ne ma la ya'ni duk abin da bai dame shi ba barin shiga sugula ga al'amura don abinda bai in ka zo ka iskan ma'ana ma kakka ce mina na a in ta shahe ka ai za a faɗa ma za a yi za a dawo baya a faɗa ma ka ji abin da muke in kan gaba a faɗa ma bayan nufin shahe ka don kakka tsaye tambayin mina na mi an ka ce barin abin da bai dame ka ba shi ya abu na biyu na uku wa ƙauluhu alaihissalam da faɗar annabi sallallahu alaihissalama lillazi iktasara lahu fil wasiya ga wanda ya nemi takaitawa gare shi iktasara lahu ya nemi takaitawa ta fil wasiya annabi ka yi min wasiya amma ka takaita kanka faɗi maganganu don ban da basira in maganganu su ya bai ya ɗauke su ka yi min wasiya amma ka takaita shi an ma'anar lillazi iktasara lahu ga wanda ya nemi takaitawar annabi fil wasiya ga wasiya annabi kai mini wasiya amma kada ta yi tsawo sai annabi ya ce mai lata gadab kada kai hushi ya saki maimaita faradda da miraran fa yaqulu lahu lata gadab to naji wagga wata kuma yace kakkai hushi naji wagga sai wata wasiya yace kakkai hushi haka da yayi ta maimaitawa ina fatar kun fahimta to hushi mabudin ko fushi shine mabudin kowane shari kamar yadda hankuri mabudin alkhairi duk duniya ba a taba yin hankuri an kai nadama ka gani inda baka yi hankurin nan ba ba a taba nadama bayan an yi hankuri ba sai dai a yi nadama sabibiyar yin fushi ka ga inda baka yi fushi ba da an ka ce ka an shi kansila to bai ma zaman banza baka ce baka so yayi nema a tsaye sai dan majalisa an ka ce a kansila za a baka yace bai so yayi fushi yace bai so to yanzu ya ta tuta babu komi bai da ka gani inda baka yi fushi an shi kansilan nan ya hima ina fata kun fahimta don haka kaga fushi sai na hudu wa qauluhu alaihi salam da kuma fadar annabi tsira da aminci su tabbata gare da yace al-mu'minu yuhibbu li akhihi mu'mini yana soye ma dan uwansa mu'mini ma yuhibbu li nafsi abinda yake so ma kansa duk da yake ba haka hadisin yake ba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi haka hadisin yake ko to duk alladubban alkhairi da kuma ragamar alheri da ragamar da ke ja zuwa ga alheri ta tabbar cikin waɗannan hadisan guda hudu Allah ka ba mu ikon aiki da su wala yahillu laka baya halatta gare ka ya kai musulmi anta ta'ammada ka ganganta sama albatil jim abinda abanna kullihi dukkanai duk abinda a haram giba batsa mai suna ne alfasha zagin wani aibanta shi kiɗe-kiɗe waƙe-waƙe na jahiliya duk abin da a haram haramun ne gare baya halatta gare ka ganganta saurare ne da kunninka saboda Allah ya ce inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhum mas'ula da ji da gani da zuciya dukkan sun za abin tambaya duk za a tambaye ka ya ka ta yadda jin ka duk abin da ka saurara kiɗe-kiɗen nan na su shata na su ɗan ana ce na na su alizango da da misurin guda alizango da nuhu alinuhu eh alinuhu da to shi ba suna waƙe-waƙe ba to to duk haram na a saurare su da su da na bobayi su mali da sauransu duk guda ne da waƙa shata ta bamla duk guda ce da masu yabon annabi da kiɗi duk guda ce gara ma waka shata da masu yabon annabi da ke don su izgili na su kawo manzon Allah ya ce ka'ai zunga ce to an yi ma yanzu abin da kai kai shi an ma'ana yabon manzon Allah da kiɗi su abdullahi bin rawaha su hassan ibn thabitin su sai na al-dabi da duk sun wa manzon Allah waka amma sun yi kiɗi ha to duk kai annabi ya haramta kiɗi ka tai ka shi da yace ka'ai kuma ka zo shi za ka waka da kiɗi don ka rawan mutane sai ya ce ai waka musulunci ta su in firaji su an waƙoƙin musulunci irin su waƙan nan ta umarun gwandu umarun gandu yake ko umarun umarun gandu akwai gandu mai waƙan lahira sannan akwai umarun gwandu shi ko wazirin gwandu to waƙoƙinsu kaga ba wanda ya kiɗi cikinsu to Allah ya shirye shi mu shi ne ya ce wallahi hillu laka bai halatta gare ka an ta ta'amma da ka ganganta sama albatil jin barna kullihi dukka ne albatil na shi ne alharam duk abin da a haram a haƙƙinka ne kama da wani mallami ka cewa wasan aka sun an sama ilhana ka saunin lisani annin nuɗi ƙibe fa'in naka inda sama ilhana sharikun liƙa'il hifanta be ka tsare jinka daga jin barna kamar yadda an ka ce ka tsare harshen ka daga faɗin ɓanna yadda bai halatta ka faɗi ba duk abin da bai halatta ka faɗi ba to bai halatta ka saurare shi ba fa'in naka inda sama'il khana domin kai lokacin jin ɓanna in ka sa kunnen ka ka saurari ɓanna wani ka yi kana saurare sharikun liƙa'ilihi mai tarayya haƙi ga wanda wanda ya faɗi da kai da wanda ya faɗi kaka ce a to an ban ce komai ba ka saurara ba to da kai da shi duk ɗai fanta biyu don ka faɗa ka to Allah ya shirya da mu don haka in kana da mota maimakon ka sa ka susuwan waƙe-waƙe a samu ƙira'a ga makaranta nan da na laraba da na hausawa ga su abubakar adam katsina su ahmed ibrahim suleiman su yahuza bauchi ga makaranta da yanan in kuma laraba haka so ga ƙira'a su da yasi ga ta shirayim ga ta huzaifi ga ta wane ne aliyu jabir ga sunan in wa'azi na kuma duk ɗariƙar da haka akwai mallaman ɗariƙar nan masu wa'azi in zala haki ga su kabiru gombe nan ka samo su giro argungu ka saurara in wancan giya kake ka samo ga sunan su jingir su jingir babba da karami da sauransu dai duk ga su su mabiyar suwa ka samu in dariƙa haka kuma ga kasusuwan ɗahir bauchi nan ka samu in shi a haka ga kasusuwan zaka zaki na da sauransu to kaga saurarin su yahi saurarin waɗannan waƙe-waƙen to Allah ya shirya da mu to ina yake wala an ta talazzaza hakan ga baya halatta gare ka ka ji daɗi bisa ma'i kalamin ra'atin da saurarin maganar wata mace la ta hillu laka wadda ba ta halatta gare ka ba duk macin da ba halalin ka ba koyan gakka ba ba matakka ba ba yar uwarka wadda aure ya haramta tsakaninka da to bai halatta ka tsaya kana saurarin magana ta kana jin daɗi wa talazzaza bi kalamiha ta bakin mai lahalare ko jin daɗin magana amma magana ɗaya ba ta jin daɗi ba wannan ba hana ba jin daɗin maganarta shi yasa an ka ce su ko mata daga cikin ladabin da ƙura'ani ya musu in suna magana da wani namiji wanda ba muharraminsu ba kuma ba mijinsu ba kasu sassabta murya wala ta kada ana bil ƙauli faya ta ma'alladi fi ƙalbihi maradon wa ƙulna ƙaulan ma'arufa kada ku sassabta murya in kuna magana da wani namiji ya taho assalamu alaikum assalam ta kashe murya mai gida a wallahi ya hita ta kashe murya to kaga fayyata ma'allazi fi kalbi mara wanda adda cuta ta soyayya sai yayi tsamman a wancan ina ganin so na ta kai kaga dandan sai wani abu ya shiga don haka ta yi ma magana kamar kato bayanan haka kamar da fada ba wani abu na jin daɗi ga magana ta sai ka ta yi shi a ƙa'ida in suna magana da wasu maza to ina yake eh ina mun ka ajiye yace wala an ta talazzaza hakan ga baya halatta ka ji daɗi bisa ma'a kalamin ra'atin da jin magana wata mace la ta hillu laka wadda ba halalinka ba wala sama'u shay'in hakan ga baya halatta sauraren komai min almalahi na abubuwan da ke shagaltarwa wal gina'i da waƙoƙi kaɗe kaɗe da waƙoƙi sauraren su baya halatta ko da ko na yabon manzon Allah na ko da an ce manzon Allah akai kakkace waƙar musulunci ta ba ta musulunci ta ba ta kahirci ta izgili ne ake wa annabi don shi ya haramta sauraron waɗannan abubuwan to sai mu tsaya nan ko kaga sauraron kiɗi sauraron waƙe-waƙe waɗanda ba na musulunci duk ba su halatta to Allah shirya da mu madalla